من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بباطل عما تعملون الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علي فيها العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والاكرام يا همة الشيخ اهدنا بهذا المحضر والتعدي بنبات تعدينا بالسفر اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Alhamdulillah yau muna bakwai takwas ga watan Ramadan idan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya zo daidai da sha tara sha tara ga watan ga watan Mati a miladiya dubu biyu da ashirin da hudu insha Allah za mu ci gaba a daga inda muka tsaya Allah ta ba da ta'ala ya ce wa min haythu kharajta fa wanda ya ga haka sai masjid haram wa inna lil haqq min rabbika wa wallahu bi ghadin amma ta'malun Allah ta ba da ta'ala ya ce wa min haythu kharajta wato duk inda ka fita ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk inda kake ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda ya ga haka sanar masjid haram ba su ka juyar da fuskanka ka fuskanta ka fuskanta da fuskanka wato inda masjid haram yake wato ɗakin kaba wa inda wani haƙƙun na rabbika wannan gaskiya ne wallahi daga ubangijinka kuma Allah bi gatin amma tamalun Allah ba mabari bane da abin da kuke aikatawa kowa ya aikata abin da ya ga shi ne daidai Allah tabaraka ta'ala ya saka wa kowa ne akan aikinsa wa min ayatu khalaqta wa wanda wada shidar masjidil haram wa ayatu na kuntum kuma sahabbai duk inda kuke a cikin duniya a haka na sauran duk al'ummar musulmi duk inda kuke a duniya da wani rujuwa kun shakara kowa ya juya fuskarta ya kalli ɗakin kawa ma'ana kowa ya fuskanci ɗakin kawo wato Allah ya maimaita wannan saboda a ƙara ƙarfafa magana ɗin kamar ka ce mutum ina na gaya maka ina na gaya maka kaga ta ƙara ƙarfafa masa magana ke da Allah ya kuma linnasi dan kar ya zama wato yahudawa mushrikai suna da wata hujja alaikum akan ku illa allazina zalamu
ومن حيث خرجت فول وجهك شجر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا تكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون
ومن حيث خرجت فولوا وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم لعلكم تعقلون الله تبارك وتعالى يأتي ومن حيث خرجت آه، عند كفت يا رسول الله كفتكنتي wato da fuskanka ka juya da fuskanka ya kalli sirrin masjidil haram wato inda masjidil haram yake sallacin dakin kawa wa ya kuma kuntum duk inda kuke kuma a cikin duniya ya kuma biya annabi Muhammad fuskanta da fuskatan ku shakarar ku inda dakin ka'aba yake da Allah ya koya ni nasu alaikum saboda kan Yahudawa ku dinga muku gori kuna jin alƙillar su ba ku abin addinin su kada mushrikai su ma su dinga wato a muku gori saboda kan wani da zama yana da wata hujja ko abin jayayya tare da su illal ladina zalamu sai dai waɗanda suka yi zalunci wato minhum daga cikin wato ma'abota wato kafirci din wato yahuda da nasara ina da dai girman kayi to su koya za ku yi dama ya sun dinga jayayya da su ya su dinga ce muku ai kun ji alƙilla mu ai kun yi kaza ai kun yi kaza saboda kangaranci da su kala ta ta shauran kar ku ji tsoron la ta ka bu jalam kar ku ji tsoron jayayyar ku wa ka shauran ku ji tsoro na ni Allah bin tisali amri ta hanyar cika umarni na wa li'utimma ni'mati alaikum alaƙin na yi haka ne don in cika ni'imata a gare ku. Eh, wato na muku ni'ima ta hanyar aiko muku da Allah wa Muhammad. Shi na Allah yake cewa wani sun mani mace a laifin wala Allah kun ta asali ko za ku shirya wato zuwa gaskiya. Wato Allah ya ba wannan al'umma ni'imomi kamar guda biyu haka. Na farko Allah subhanahu wa ta'ala ya mutu ni'ima ya mana ni'ima ta hanyar aikin Allah Muhammad sannan ya ƙara cika mana ni'ima ta hanyar fuskantar da mu alƙibla wato ɗakin kaba mai hukun baitul maqdis to mun gode wa Allah akan wannan ni'imomi wato manzo ne wanda yake karanta ayoyin wato alqur'ani kuma yake tsarkake ku shine Allah yake cewa minkum ayyatu alaikum wato rasulan manzo ne minku an tabbana
كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون
نعم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون الله تبارك وتعالى يقول kamar dai wato yadda muka aiko manzo a cikinku a muka cika muku ni'ima wato aiko manzon Allah sallallahu alaihi babbar ni'ima ce ga wannan al'umma kuma Allah ne ya yi wannan al'umma da ta tsira ya nufi ta da rabo ya nufi ta cewa insha Allah za ta shiga aljanna ba tare da wahala ba ya ba ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya fifi ya fifita ta da fuskantar alƙibla na annabi Ibrahim wato Ka'aba. Wato manzo ne wanda muka aiko shi minkum daga cikin ku muka zaɓo shi da talu alaikum ayatina wanda yake karanta muku ayoyin mu wato suna da Qur'ani da yuzakkikum kuma yake wato tsarkake ku daga shirka wa yu'allimukum alkitaba kuma yake koya muku littafi shine Qur'ani wal hikima da kuma abin da yake cikin Qur'ani na daga hukunce hukunce wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun kuma da Allah sallallahu alaihi wasallam yana koyar da ku abin da ba ku kasance kun san shi ba abubuwan da ba ku san su ba sai yawa manzo Allah yana ta zubba muku ya ake ta billita da banda aka wallafa a duniyar nan da waɗanda ake wallafawa har yanzu da wanda za a wallafa nan gaba duk girman abinci da kuma da rashin Qur'ani. saboda duk ilimi ba abin da ba a cikin Qur'ani ne ilimi. Saboda haka manzo Allah yake yana koya wa duniya abin da ba ta sani ba sai ya sanar da ita. Saboda haka Allah yake fadkuruni ku ambace ni adkurukum zan ambace ku. Fadkuruni ku ambace ni azkurukum zan ambace ku ya zo a hadisi hadisin da wato hadisin kursi ne cewa Allah ta bayar ta ya cewa man da karani fi nafsi duk wanda ya ambace ni ni Allah a zakin sa ma'ana shi kadai kai kadai sai ka ambaci Allah to zakartuhu fi nafsi Allah ya ce ni ma zan ambace shi ni kadai a cikin zati da man da karani fi mala'i duk wanda kuma ya ambace ni a cikin taron jama'a zakartuhu fi mala'in khayrun min mala'in ko khayrun min amal min yinru wato ni kuma zan ambace shi a cikin jama'an da suka fi tashin alkhairi wato shi zikiri abu ne mai girman gaske wanda Allah tabaraka ta'ala ya sanya wasu abubuwa da yawa sharuɗa amma shi zikiri bai da sharaɗi bai da ka'idan cewa a sai kana da tsarki a sai ka yi alwala a sai kana kawai zikiri Allah ya ce a yi zikiri shine Allah yake cewa ya yi ladin amurku la dhikran kathira wa tasbihu dhikratan kathira Allah yake cewa ku an suka yi imani ku ambaci Allah ambato mu yawa dan uwa mu dinga zikiri mu dinga zikiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine annabin da ya mana gata wanda a kunne yau sai da ya sanya mana ambatan Allah musulmi ne kawai wanda in je gaban ɗaki sai da annabinsa annabi Muhammad yace masa ga kafa da zai shiga ita sannan ya ba shi addu'a da zai yi in zai fita aka ce masa ga kafa da zai fita da ita kuma ga addu'a da zai yi da wata kafa ake shiga ban daki da hagu to zai sa ake shiga da hagu kuma da sa ake shiga da hagu abin da yasa ake shiga da hagu shine ka bar dama a gaba saboda inda za ka shiga inda damar yake ya fi inda za ka shiga a kai an gane sai ka fara kaddamar da hagu ka fara shiga sai damar ka bar ta a baya saboda inda take in ya fi alkhairi akai inda hagu ya shiga to idan za ka fito kuma sai ka ce gaske da kama da kama dama to yanzu kuma inda za ka shiga za ka fito din to ya ci alkhairi a kan cikin saboda haka ya ka fara sa dama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya nuna mana in za ka fita gidanka ga ga addu'a da za ka yi in ka dawo ga addu'a da za ka yi ya kamata duk mutum wannan ga kuma kuma abu ku ga saboda haka to kuma ya ba da ga kafar da za a fita ita da wani kafa ake ita dama in an zo da'awa ba a'a duka dama ne annabi Muhammad ke duka dama ne na kuma abin da yasa idan ka zo fita to ai sai an fita ake nemo abinci abinci ba alkhairi bane ba da shi ake rayuwa ba sai an ci da za a je a nemo aure sai an ci da dukkan alkhairi a shigo da cikin gida haka ne ba haka ba idan ana fitan ba alkhairi bane sai aka fito fita da dama to shigowa sai nan ba ka shigo da jami to a cikin mamar ka take a cikin matar ka take a cikin yayan ka take wannan duk ba alkhairi ne ba arziki ba ne to na ma shigo da kafan da annabi muhammadu to a haki ga masallaci sai ce mamma da wata kafa ake shiga masallaci jama to me yasa aka shiga saboda duk inda wato zakatar akan jama saboda inda za ka shiga yanzu to ya fi inda ka bari alkhairi saboda haka sai ka sa ne kafan dama sai ka shiga sai dan to hagun ta biyo baya to idan za ka fita ba da wani kafa idan za ka fita da wani kafa hagu dole za ka je saboda me saboda nan kuma cikin ya ci alkhairi saboda cikin ai wajen gara da Allah ne wajen ba wajen yan hayaniya da yan duniya an gani saboda haka komai musulunci ya tsara kuma duka da addu'o'i yau in za ka sa tufafi akwai addu'a in za ka shirya akwai addu'a in za ka kwanta akwai addu'a kai ba mu inda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai ba da zikirin da ra'ayi ba wannan mutum wallahi in za ka ci abinci ga addu'a da za ka yi idan ka koshi ga addu'an da za ka yi in za ka sha ruwa ga in ka kofi ruwan ga addu'an da za ka yi duk wani motsi wani aljani ana magana da shi aka ce masa me yasa kuke wulakanta dan adam yace wallahi shi ya wulakanta kansa yace kun ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wallahi irin tsarin da ya tsaye dan adam akai inda zai bi to mu innan aljanu su mutane su za su dinga alƙalanci a tsakaninmu suna kulle na kullewa suna azabtar da azabtarwa suna jin hukunce hukuncin da suke tsakanin su har tsakanin mu yake saboda me saboda izza da za su samu a wajen Allah amma ya suka bar koyarwar annabi suke bayyana tsirrin su suke gasa da damar su shine mu kuma muke walakanta muke musu yadda muke so saboda haka ma dole ne in dai mutum yana so ya zanto ya samu wato dama akan makiya Allah da makiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam musamman ce da to yanke ambatar Allah yanke ambatar Allah kaga daga sabbi nan sabbi zuwa na ina yawa samu mutum aljanu ko da mu mace ne ko na miji ne an yi magani an yi an yi abun yaki daga sabbi kawai ka rike kullum ta karanta daga sabbi zuwa na daga sabbi zuwa na Allah in da ku ga sun da kun hana ta wannan karatun da kuma wallahi sun bar jikin ka kullum kafa daya ba za ta yi kwana arba'in da ɗaya suna jikin ka sai sun bar jikin saboda duk tsohon da ake ƙona aljanu suna wannan tsakanin saboda haka in kai da haƙi da abu shi ke ran gashi nan a gidanka yake amma kuma sai ka ƙarfin ka sai da ana wasan kura da kai ƙarar ka kuma da za ka yi saboda haka ɗan uwa mu riƙe wannan qur'ani wato na rayu mana wasu abubuwa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan zikiri manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam wato az-zikru habbul a'mali ila Allah wato zikirin Allah shine mafi soyuwar dukkan ayyuka zuwa ga Allah manzo Allah ya ce ala ukhbirukum bi khayri a'malikum shin bana ba ku labari da mafi alkhairin ayyukan ku ba wa azkaha inda malikukum wato mafi karfin ayyukan ku a wajen mamallakin ku wa arfa'iha li darajatikum mafi daukakan ta ga darajojin ku wato ayyukan da za ku yi daga darajojin ka a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wa khayrun lakum min ina'il warqi da zahabi kuma da na ba ku labari da aikin da za ku yi wanda ya fi ku yi sadaka sai ku yi kyauta na zinare da azurfa kamar da ke dala da naira a yanzu ya fi ka ɗauki daloli da nerori ka dinga miƙawa dubbanni kana miƙawa wannan aikin ya fi wannan shin ba na ba ku labari da wani aikin da ya fi ku gamu da maƙiyanku wato jihadi ba ka duba irin la'adan da yake da shi amma ya fi ku gamu da maƙiyanku suna bugun wuyanku suna bugun wuyanku sabo suka tsaya da kula ga labari shi duka wallahi ambatan Allah ambatan Allah shi ya tara dukkan wannan alkhairi saboda haka ɗan uwa mu rike ambatan Allah tabaraka wa ta'ala mu dinga zikirai yawan karatun alqur'ani zikiran nan duk manzo Allah ya bada a tayi subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar ka tsara rayuwar ka gaba da cikin zikirin Allah tabaraka wa ta'ala duk wani da sai ka ambaci Allah to haka ake so zikirin Allah wato yana da fa'idodin gaske waɗanda malamai sun lissafo su da yawan gaske za mu kawo ma su yassara sabila da fa'idar da bayan Allah cikin adage ambaci Allah tabaraka wa ta'ala abu na farko ambatan Allah yana koyar shi ɗanu eh kuma ya tumɓuke su ya kakkarya su ambatan Allah tabaraka wa ta'ala yana yarda da Allah idan mutum yana yawan ambatan Allah Allah zai yarda da shi tabaraka wa ta'ala sannan ambatan Allah ya zilu al-hamma wal ghamma an al-qalb yana kawar da baƙin ciki da ɓacin rai daga zuciya duk mutumin da yake yawan ambatan Allah kai ko iyalinka ko ƴaƴanka ko wani ya ɓata maka rai ɗauki sarjinka ka dinga la ilaha illallah la ilaha illa wallahi ba za ka yi dubu ba sai ka ji baƙin cikin ya yayi abin ya tafi wallahi ko ne ne kuma saboda ne saboda alƙawari ne ambatan Allah yana kawar da baƙin ciki da ɓacin rai daga zuciya sannan kuma annahu yajlibu lil qalbi al farah wal ilm wal bas wato yana jawo zuciyar mutum farin ciki da annasuwa da jin daɗi sannan kuma annahu yajlibu lil qalbi wal badan ambatan Allah yana ƙarfafa zuciya yana ƙarfafa jikin ɗan adam kaga ashe idan ka sara ta dame ka sannan ka ji zuciyarka ta ce rauni to ka karanta zikirin Allah ne in kai da zikirin Allah zuciyar za ta yi ƙarfi jikin naka ma zai yi ƙarfi saboda ayyukan ce rika tarin ce ɗan ke sa wani ce don ana ambatan Allah ce ɗan sai ya gudu sai jikin ka sai ya ƙarfi sannan annabu yunayi wajen haɗar kalba sannan ambatan Allah yana haska fuskar mai ambatan Allah ai wani aran man qur'ani wani zakirin da ka gan shi ba sai an ce ma zakiru bane da ka gan shi ba sai an ce maka malami bane da ka gan shi ba sai an ce maka arama ba ka san akwai wani abu da zuwa fuska su ba kanin malamin mu kage da ka gan su ka san akwai wani abu to ba wani abu bane ku rike Allah ne sai Allah ya haska zuciyarsu ya haska kuma fuskakan sannan kuma ya jinubu rizka yana jawo arziki arziki kuma iri iri ne ba kuɗi shi ya kaɗai arziki ba kuɗi yana daga cikin arziki amma ƴaƴa arziki ne musamman su zama talimai arziki ne ba ɗan ƙarami ba samun hajjar alƙur'ani arziki ne wato samun mata nazari arziki ne ka samu lafiya a jikinka arziki ne iyalanka lafiya arziki ne abubuwa da yawa arziki ne saboda haka sai Allah ya ta baka su saboda kana yawan ne ambaton Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma yana kusatar da mai yawan ambato din ya zama mai kurjini ya zama mai cin gani ya zama kuma mai hikima da yawan cikin Allah sannan yana gadar masa da soyayyar Allah tabaraka wata'ala wanda kuma shi ne ruhin musulunci ruhin musulunci shi ne ka zama kana son Allah fiye da duk abin so a duniya kana son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da duk abin so a duniya to yawan zikirin Allah yana gadar da wannan sannan yana zagar maka da muraqaba ma'ana ka bi daidai da zuciyarka tana tare da Allah zuciyarka kullum ce tana tare da Allah to wannan ambaton Allah yake gayar da wannan kuma har haka mai shigar da kai babin ihsani sannan yana zagar da koma komar da lamura zuwa ga Allah wato yawan ambaton Allah zai sa ka mai da lamuran ka duka zuwa ga Allah ka dogara da Allah a wajiyar rujuhu ila Allah yace annabi ya rufu al-qurba minhu zai gadar maka da kusaci da Allah annabi ya tsoro baban aziman min abwab al-ma'rifa kuma yawan ambatar Allah Allah zai buɗe masa dabbar kofa daga kofofin samun ma'rifa sanin Allah shi sa bayan ka karbi dariƙa sai ko mu ja ka mu ba ka wasu askare kai ta gudu askar ka samu ma'rifa duk da ambatar Allah ake samun wa'annan abubuwa gaba ɗaya sannan yana gadar da kwarjini wato ka zama kana da girma Allah yana ganin girmanka yana ganin sarjininka halittunsa sai ya jefa musu a cikin zukatansu su dinga ganin girmanka da kwarjininka sannan wato an ruwa zikru zikrun lahi da ruwa kama ƙara ta'ala fasuri a wato sannan zai sa Allah shi kanshi dinga ambatanka yasa a wata imamu ali yake cewa Allah ya kara masa yadda yake cewa shi fa ya san lokacin da Allah ma wurin ali ali ali yake yi aka ce babbar magana Allah din kuma din da ali ali yake yi ya ce ku ambace ku ambace ku ma dama ali yana cikin ambatan Allah Allah ma yana cikin ali ali sai man ya ce eh saboda haka duk wanda yake son Allah ya ambace shi to ta ambaton Allah tabaraka wa ta'ala ita ambaton Allah tabaraka wa ta'ala to wannan shi kuma wato mai yawan ambatar Allah tabaraka wa ta'ala yawan zikirinsa zai jawo kusakuransa a ta yafe masa kuma a yafe kuma zai zan fi kawon ma bai yi ba kuma ambatar Allah yana daga cikin azamin hasanati ma'ana mafi girman kyawawan ayyuka kuma Allah yana cewa wato su alhasanat yuzurna sayyi'ati in aka samu hasanat to ya fitar da munana kuma sannan yana kawar da alwahata kaɗaitaka tsakanin bawa da ubangijinsa eh akwai wahata da yake samun mutum mutum ya zama cewa cewa sosai to idan mutum yana yawan ambatar Allah to zai samu wannan wahata din sai ya kauce tsakaninsa da Allah sai zan yana ji kamar gashi ga Allah din da baraka wa ta'ala in kuwa mu yawan ambatar Allah mu yawan ambatar Allah ta baraka wa ta'ala sannan kuma anna ma yuzkar bihi al-azwaru min jalalihi wa rabbihi wa tahmidihi yakul bi sa'ihi inda shidda sannan yawan ambatan da kake wa Allah tabaraka wa ta'ala da tazzihin da kake masa da tahmidin da kake masa wannan zai sa yayin da ka shiga tsanani da kafin Allah sai ta ai dama kai na mai sai kawai sai yayi tsanani sannan yawan ambatan Allah yana tsiratar da mutum daga azabar Allah sannan yawan ambatan Allah sababi ne na samun wato nutsuwa a zuciya kuma zai jawo rahmar Allah da lullu da mutum duniyarsa da kabarinsa da lahirarsa sannan zai jawo kullum kana tare da mala'iku suna jin ka saboda su duk inda za ki da su jin ki suke eh saboda haka mu aje ne mu dinga rikin Allah sannan kuma annahu sababu istigalin lisani an al-ghaibati an al-ghaibati wannan ne mace wal kalbi wal kuli wal bati sannan yawan ambatan Allah zai sa zuciyanka ya shagaltu da ambatan Allah har ya bar gulma ya bar annabiwanci ya bar ƙarya ya bar alfasha ya bar ƙarerai da kaji za ka yi wata magana sai kai ambaci Allah kai ta zaɓa ne kuma wata magana musamman in ta zama ba magana ta ne cewa sannan majalisu zikir inda ake zikiri to mala'iku suna wannan wajen wajajen da kuma ake wasa ake wargi to shi da ne a wannan wajen sannan kuma annabi yu'minu al-abda min al-hasati wal qiyama wato yawan ambatan Allah yakan amintar da bawa daga hasara a ranar al-qiyama sai zan so da rana ta yi cikin wanda suka yi hasara sannan yawan ambatan Allah tabaraka wa ta'ala da shagala da ambatan Allah sababi ne ya fa illahi lizakiri afdala ma yuti at-ta'lim wato zai jawo Allah ya baka fiye da abin da zai gawa masu roƙo masu roƙo hada suna Allah ba mu kaza ba mu kaza ai kuma za ki kawai ka manta ma da roƙon Allah buƙatar ka to sai Allah sai shi kuma sai ki kanci buƙatun naka ya ta biyo da ba da wata ala wata ramun je wani karu da ta tare da higuri Allah ya ƙara masa yadda mun je ziyara sai ke cewa duk wanda yake so buƙatar sa ta dinga biya to kai ya sa bukatun naka a ranka ka dubi ne Allah yake bukata a wajenka ka kai ya zama shi ne damuwanka wallahi sai ka jira ka dubi ina bukatun ka rasa saboda yadda ka sa abin da Allah yake so a ranka shi za ka yi shi ne damuwanka shi kuma ka Allah zai dubi bukatun ka da ya dubi wasu an gama da su aiko tabaraka wa ta'ala saboda haka mu dage da zikirin Allah sannan shi wato ambatan Allah ibada ne mafi sauki mafi sauki inda ko da wani suka tashi za ka ce Allah Allah Allah subhanallah alhamdulillah sannan kuma ga shi da sauki ga shi kuma mafi ɗaukaka mai fadla sannan an al'asa'a wal fadla alladhi rattaba alayhi lan yatarattab lan yartab alayhi ghayruhu min al-a'mal sannan kyautayi da fadla wanda ya jerantu a cikin zikiri to ba wani aiki cikin ayyuka da ya samu irin wannan fadla sannan da yawa cikin zikirin Allah ta baraka ta'ala yana wadatar da samun aminci daga mantuwa wanda sababinsa shi ne wato bawa ya zama ya bar Allah ta baraka ta'ala sai shi ɗan ya shiga cikin lamuransa ya dinga mantar da shi sannan shi annahu laysa fil a'mali shay'un yadummu al-awqata wal ahwala mithluhu babu a cikin wato ayyuka wani abin da yake gama dukkan lokaci ma'ana kowane lokaci za ka yi shi kuma kowane yanayi za ka yi shi kamar zikirin Allah ta bara ta ta'ala a duk yanzu muka yi azama ta yi ba ta yi ba saboda ba lokacin ta bane amma muka yi zikiri ya yi saboda lokacin da ne shi sannan annas zikira shi zikiri nurin da zakiri haske ne ga shi zakiru a duniya sannan nurin lahu fi kabari sannan haske ne gare shi a kabarinsa sannan nuru lahu fi ma'adi sannan haske ne a gare shi a filin alƙiyama yas'a bayna yadayhi ala sirati kuma hasken shine zai tafi gaban ka har akan sirati ana ganin duhu kai ba za ka duhu ba Allahu akbar yace anna zikra ra'sul umur ka ga ma zikiri shine zakarin dukkan lamura yanzu mutum in ba kai ka ga sai abu to zikiri shine kai dukkan ibadun dan adam yace ba mun fata alahu fihi faqad fata alahu babu dukuri alallahi duk wanda aka buɗe masa kofar zikiri to an buɗe masa kofar shiga wajen Allah tabaraka wa ta'ala to ko kofa ne zuwa wajen shugaban ƙasa ƙasa mu aka buɗe ai lafiya lafiya ballantana zuwa wajen Allah tabaraka wa ta'ala yace Allah bil qalbi khalla wato a cikin zuciya akwai wani akwai wani wato a waje wanda yake wato waje wanda yake yawo kanta babu abin da yake toshe wannan wajen in ba ambatan Allah ya tabbata wa ta'ala wato akwai wani rani a cikin zuciyar dan adam babu abin da yake toshe wannan rani in ba ambatan Allah ya tabbata wa ta'ala sannan ambatan Allah yana tara abin da yake a rarrabe kuma ya rarraba abin da yake a tattare sannan ya kusatar da abin da yake nesa kuma ya nesanta abin da yake kusa kuma yana tara abin da ya rarraba a bisa bawa daga zuciyarsa da abin da yake nufi wato yadda abin yake duk abin da ya taru na baƙin ciki a zuciyanka da ɓatar rai to yawan ambatan Allah zai kawar da wannan abu sannan kuma duk abubuwan da suka rarraba na bukatunka ina so na yi kaza ina so na yi kaza ina so na yi kaza abubuwa sun ki haduwa idan ka rika zikirin Allah ta baraka wa ta'ala Allah zai hada maka abun a waje daya sai ka wato ya hankalin ka a tashe kai hankalin ka a kwance sannan wato abubuwan da kuma suka taru maka na ce tsaro da rundunansu Allah zai yi haka sannan zai wato kusanto maka da nesa ma'ana kana nesa da Allah za ka zama kusa da Allah tabaraka wa ta'ala to kuma zai sa mutumin da yake makiyaci ya kuma mai arziki yawan ambatar Allah tabaraka wa ta'ala yace Allah zikira yace yumaddu qalba min nawmi wato yawan ambatar Allah yakan fadakar da zuciya daga barci ga fala ya farkar da shi da wato wato a zunjinsa sannan ambatan Allah bishiya ce wacce take da ƴaƴa na ma'arifa da ahwal wanda alati shammar iya as-salihun wanda duk masu shiga wajen Allah tabaraka wata'ala da su yi da wani abin da yake zikirin Allah zuwa wajen Allah tabaraka wata'ala yace annal zakira qaribun min al-mazkuri min mazkuri ka sani mai ambato yana kusa da wanda yake ambato da mazkuri ma'ahu abin da yake ambaton nan yana tare da shi wa hadai ma'iya wannan ma'iya wannan tarayya ma'iyatun khassatun ma'iya ce tarayya ce ta musamman ba ma'iya ce ta ilimi ko ma'iya ta ihada ta amawa ba a ma'iya ce wato tarayya ce ta kusaci da samun walici da samun soyayya ta Allah da samun taimako daga Allah da samun gamsakar daga Allah ta bari ko ta lalle zikiri yana daidai da yan tabayi yana daidai da ciyar da wato dukiya wanda yake neman dukiya don ya ciyar sai zan to babu dukiyar da zai ciyar to ya rike amma Allah ta bari ko ta'ala kamar ya samu kuɗaɗe ne da dala da daloli da abinci duniya ta raba sannan kuma wanda yake so ya yi jihadi ya ce manzon Allah ya yi bai samu dama ba saboda bai zuwa zamanin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ta zikirin Allah tabaraka wa ta'ala nan ma wato kaman ya je jihadi sannan annan zikra ra'atu shukuri yawan ambatar Allah shine ƙoƙarin gode wa Allah kaman shakarar la'a mallari wa shukuru kama shakarar la'a duk wanda bai wato bai ambaci Allah ba to bai gode wa Allah kama shakarar la'a bai gode wa Allah ba mallari wa shukuru wanda bai ambaci Allah ba yace anna akramal khalqi ala Allah min al-muttaqina man la yazalu kana rabban bi zikrillah wato mafi girman wato halitta a wajen Allah daga cikin masu jin tsoron Allah shine wanda harshensa baya gushewa ɗanye karab da ambatan Allah tabaraka wata'ala yace ka sani a cikin zuciya akwai bushewa wanda babu abin da yake narkar da wannan bushewa sai ambatan Allah tabaraka wa ta'ala wato zuciya a cikin ta akwai wani ke akewa wanda babu abin da yake kyautata wannan ke akewa din sai ambatan Allah tabaraka wa ta'ala ka sani anna zikra shifa'ul qalbi wato zikirin Allah warakan zuciya ne sannan maganin dukkan cutukan zuciya ne sannan wa ghaflatu rakkana shi ne rashin lafiyar zuciya yace anna zikra shi zikiri asalin muwalatun lahi shi ne wato asalin wato abin da zai jibanta mutum ya haɗa mutum da Allah ta bada ta ta'ala bari an kuwa shi ne kayan wannan abu wanda za ta rasu ta gara fara kuma shi ne asalin gaba da Allah ta bada ta ta'ala shi ne kuma kan gaba ɗin Allah jallabun lin ni'ima wato ambatan Allah yana yawan jawo mutum ni'imomi da yawa sannan kuma jafirin lillikima sannan yana tuku da dukkan hukumomi a duniya da rayuwar mutum sannan a yawan ambatan Allah tabaraka wa ta'ala yana sa wato yujibu salatu Allah wa malaikati ala zaki yana sa Allah ya maka zikiri ya maka salati mala'iku su maka salati sannan anna man sha'a an yakuna al janna duk wanda yake so ya zauna a gautarin aljanna a wannan duniya to ya zauna a inda ake zikirin Allah domin nan ne zikirin aljanna in ji Allah Muhammad ita anna majalisul zikiri har inda ake ambatan Allah majalisul mala'ika wajen zaman mala'iku ne ba babu wani waje da mala'iku suke zama a wannan duniya kamar inda ake zikirin Allah tabaraka wa ta'ala ita anna Allah yubahi bizzaikina mala'ikatu Allah fa yakan sa mala'ikunsa a gaba ya dinga musu alfahari yana ce musu ina bayin nan da kuka ce ko na halitta ku na zubar da jini za su yi barna za su yi ga su sun taru na abubuwa wato Allah yana alfahari da mu mu masu zikiri a bisa mala'iku yace anna idan wata zikiri ta gaggawar da zikiri sannubu an tadawu'at yana na ibantar wato dukkan wani aikin tadawu in ma na fila ne in ma mai je ne na taɗauri ko sadaka ce ko ne na taɗauri yawan cikin ko yana da ibantar wannan wa taqu maqamaha sawa'un kanat badaniya aw maliya yana tsayawa a maimakonta wannan taɗauri in ma na jiki ne in ma na dukiya ne to sannan anna zikrullahi lalle ambatan Allah min akbaril auni ala ta'ati wato yana daga cikin babban abin da zai taimake ka wajen yi wa Allah ta baraka ta ala da'a fa innahu domin shi zikirin Allah zai sa Allah ta baraka ta ala ya soka zai sa kai din ma ka so Allah sannan kuma ya sauke tsakanin ku kai da Allah din saduwa ta baraka ta ala sannan ya da wato zuciyanka ya sanya zuciyanka ta zama mai haske ya sanya idaniyanka ya zama mai haske sannan zikirin Allah tabaraka wa ta'ala yana tafiyar da zuciya dukkan wani tsoro ya sa masa aminci wannan aminci kuma a duniyar ka da lahiran zai zama ba ka da wani tsoro saboda haka dan uwa mu rike zikirin Allah tabaraka wa ta'ala sannan annan zikira lalle shi zikiri yana ba wa mai zikiri wato mai yin zikirin karfi har shi zai aikata wani aiki tare da zikiri din wanda bai da ikon za a iya aikata shi idan mutum yana yawan zikirin Allah subhanahu ta'ala zai samu wani karfin da wallahi inda ba dan wannan zikiri da yake wa Allah ba don ki ya samu wannan karfin ba wato karfi ne na wilaya zai same ka Allah zai ba ka karfi ka zama babban waliyi wanda za ka daina aikata wasu abubuwan da karfin jikinka ba ya sai aikata wannan abun ba yanzu a ga wasu bayan Allah akwai ruwan Allah wanda an ce littafi da ya wallafa kawai a duniya da za a maida shekarun da ya a duniya kwana kwana kwana kwana to littattafan da ya wallafa sun zarta kwanakin da ya a duniya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a wannan in dai ba jikin Allah yayi ba Allah ya ba shi karfin yin wannan aiki ya isa ƙarfin da shari'a ya wannan aiki ba zai yi yawa ba zai yi yawa tarihi ba kanu yake sannan wato yake azzakira ya kafira sun sabiquna min bain ummar al-akhirah wato masu ambatan Allah da yawa suna daga cikin nagaba-gaba wato a cikin waɗanda suka yi ayyuka wannan zarfin mu a lahira sannan zikiri sababi ne na gaskata ubangiji cewa bawa ya gaskata ubangiji duk wanda kuma ya gaskata Allah to Allah tabaraka wa ta'ala zai tashe shi tare da siddiqai sannan kuma yace amma darul jannati tubna bizikr fa idza amsaka zakiru an zikri an sanin mala'ika an jina'i Allah wato gidajen aljanna ana gina su ne da zikiri in kace subhanallah sai a gina maka bene daya walhamdulillah a gina wani bene da ka ga zikiri sai ku bar gini sai ka kowa zikiri ne ku bar gini la ilaha illallah kayan itace na gidan aljanna da bishiyoyi su ma ana gina su da zikirin da bawa yake da kace subhanallah Allahu akbar sai a gina maka wata bishiya ta ganga mai daɗi ko na lemu ko na ayaba ko na wani abu wanda Allah ya tabbata da ala ya kai shi saboda haka a idan mutum yana so a masa gine-ginen benaye masu hawa da yawa a aljanna yana so a dasa masa bishiyoyi masu yawa a aljanna ya mai yanzu kuma zikirin Allah ta bara da wata sannan yawan ambatan Allah ta bara da wata yana wato annan zikira sabbin bayar arzu bayar jahanna wato zikirin Allah yana toshe tsakanin bawa da shiga jahannama eh sai a samu wata katanka babba saboda zikirin da kake da ka shiga tsakanin ka da jahannama kai ne ita kan bayi bayi ba za ka shiga ba yace annan zikirin lahi ya ta'ala sa'aba ambatan Allah yana sauƙaƙe abu mai wahala idan ka ambaci Allah sai ya zama mai sauƙi sannan yana sauƙaƙe abu mai tsanani sannan kuma abin da ya zama mai wahala sai Allah ya sauƙaƙa shi saboda ne ambatan Allah sannan mala'iku suna neman gafara da mai zikirin Allah ta bayar ko ta Allah eh yace annal mala'ikata tasabbu lizaki kama tasabbu litayi wato mala'iku suna neman gafara ga mai yawan ambatan Allah kamar yadda suke neman gafara ga mai tura sanin duwatsu da dukkan wajaje suna alfahari suna kuma gode wa Allah da farin cikin Allah da farin ciki idan zaki yana ambata Allah a kansu har wannan kujera yayin da muke karanta Qur'ani a kan suna farin ciki tana yi wa sauran dukkan kujeru alfahari da ku a kan ku an bai an ambata Allah mutan ku ba kaske bane yake zama zan kulawa ba shugaban kasa bane yake zama ana karanta kaza ana karanta kaza amma ni a kai an bayan Allah ake da bare ko da saboda haka kasar da kuke tsaya a tsaya a kanta tana alfahari biki a yin gaji mun tana alfahari cewa ita ba a kanta tana gode wa Allah haka dole in ka tsaya kan shi yana alfahari yana gode wa Allah cewa a kan shi ana ambatan Allah sannan kuma duk wanda ka biyar da shi Allah misali sai ka zauna a nan masallaci kana zikirin Allah ko kana karanta Qur'ani duk da zikiri ne ko kana salatin manzo Allah ko kana istighfari duk da zikiri ne to duk abin da yake jin zikirin ka in dai ka je da shi zikiri to kana da ladan ka kama da tankoki da tagogi da gulab da duk abin da kuke gani wanda yake baya motsin nan da mai motsi duka duk kana samun ladan su matuƙar ka je da su Allah tabaraka wa ta'ala sannan yawan ambatan Allah samun aminci ne daga munafurci eh ne munafiki baya iya ambatan Allah munafiki bai iya ambatan Allah wannan ayan Qur'ani ne ayo eh wala yakun la illa kalila ba ka iya ambatan Allah sai ne kan kana sannan ana da zikiri lazzatun azimatu zikiri yana da daɗi daɗin ko mai girma mun bai da amali a tsakanin ayyukan bawa a tsari halarai saboda haka ko babu wani abun da daɗin sa ya kai daɗin zikirin Allah ta bara kauta sannan da rawa cikin zikiri to hanya ce zuwa aljanna sannan gida ne wanda ya ce wanda duk ya shige shi ya tsira duniyarsa da kabarinsa da lahira eh saboda haka ɗan uwa yawaita ambaton Allah ta bara kauta kada mu yi wasa da ambatan Allah tabaraka wa ta'ala wallahi in muka yi sarki ambatan Allah to za mu tsira a duniyar mu da lahirar mu Allah kuma zai zama tsaron mu zahirar mu batina Allah ya zama gatan mu Allah ya zama gatan mu Allah ya tsara mana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu ta ambatansa duk baka da matsi kamar wanda zai raba ka da zikirin Allah Qur'ani yana cewa istahwaza alaihim shaytan fa ansaru zikr Allah an gane duk wanda ya hana ka ambatan Allah ba ka da maki a duniya irin saboda ka ɗan uwa mu yi zikirin Allah la ilaha illallah na kuma shi ne mafi shi zikirin Allah saboda ka ta la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah har ma har ma malamai suna cewa idan kana da wani wanda ya rasu sannan kana tunanin to aljanna ya shiga ko wuta to idan ka zauna ka ja la ilaha illallah la ilaha illallah kafa dubu saba'in ba hanyar ne zama ɗaya ba sai ka ce Allah na bayar da wannan la ilaha illallah fija'u da wane na Allah Allah na ba shi wannan fija'u gare shi to wallahi ko yana cikin azaba sai an fidda shi an kai karama saboda wannan la ilaha illallah da ka ba shi kafa dubu saba'in wala ta mun babu wannan ma'aji duk na mutum mu mutu in mutum ya ce yayi wa kansa ma kai kama dubu saba'in yace Allah wannan kuma na ajiye kai na ina kwanta kabari wallahi duk kun ci da ra'ayin shi a kamarinka ko a cikin alkiyama duk kun ci da ra'ayin shi to da ka kuma mu ambaci Allah ta bayar da mu ambaci Allah Allah ya faru da ambatan Allah azarta mu da ambatan Allah tabaraka wa ta'ala mutambatan Allah tabaraka wa ta'ala a hadisi ya zo daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ta'ala yana cewa ana inda zani abdi bi ni ina yadda bawa na yi da shi wa ana ma'amuni kuma ina tare da shi idza zakara matukan ya ambace ni sai ba zakara ni idan ya ambace ni fi nafsi a cikin wato kansa shi kadai ya ambace ni zakartu fi nafsi Allah ya ce zan ambace shi ni ma a cikin zaki na ni kai wa idza zakara ni idan ya ambace ni fi mala'in a cikin jama'a zakartu zan ambace shi ne kuma fi mala'in a cikin jama'a da khairu min tafi jama'an naki alkhairi wa in taqarraba ilayya bi shibri in ya kusace ni da tabu daya haka ka kusanci Allah kana yi kusaci da Allah da tabu daya to Allah tabaraka ta'ala kuma تقرب إليه تقربت إليه ذراعا ألا زي أفاتيك بالذراع بمعنى جلن جوانا وكما على رسولة جلن وتنم جوانا نمسا جوانا شين الذراع وكما على رسولة آدى جلن جوانا حكما دعاك تقول لها كان يمكتاتي وشيكو زي أفاتيك بالذراع sannan wa in takarraba ilayya zira'a idan kuma ya kuma nemi kusaci da ni da zira'i daya domin wata takarrafi idan ba'an ni kuma zan fukace shi da ba'an gaba gaba daya an ce gaba shi ne kai hannayen ka haka shi ne gaba wato daga wannan daga wannan hannun har zuwa wannan hannun in ka miƙa da su haka wai a shani yamci Allah ya ce idan ya taho yin yana tafiya da ƙafa a sai su halar ne ko zan zo masa da gudu tattarba ma'ana wato wannan hadisi da yake nufi shi ne duk yadda kake so ka kusace Allah shi Allah ya fi so ya kusace ka fiye da wannan duk yadda kake so ka zama wato na Allah shi kuma Allah ya fi so ya zama naka to daga Allah me zai ga azabtar da mu me zai ga azabtar da mu in je mun gobe in je mun yi abin da yake mu yi ta abin da zai ga azabtar da mu Allah ko da ka a sauka a wuta ma yana da wanda ya na wuta ba haka bane akwai wanda an yi wa mu sai ka kai in kai zikiri kai namiji kai abin da Allah ya ce ina za ka gauta ba za ka ganta ba to da ka dan uwa mu rike zikiri Allah Qur'anin nan ka samu ko da kullu izuri ka dinga karanta shi ko da kullu izuri ka dinga karanta kai in ba da kullun ko sati ka dinga karanta la ilaha illallah nan kullun na tijjaniyan nan ka dinga yin sa sannan ka tsara dubu da a dubu biyu kullum ka dinga yin sa to da yin da kama ne ba zai yi a ce sai ka je kama yi ka ga abin ba ce ka fito Allah wallahi na gani yanzu kan na fahimta na gane Allah a ne zai yi ba zai yi ba nan din da za ka yi kokari a bikin duniya suke na kiyama a nan din za ka yi kokari ana neman masara ana neman kuma aljanna ana neman shinkafa ana neman kuma aljanna duk ba an da aka bari to wannan za mu tsira Allah ya sa mu tsira Allah ya sa mu tsira to da ɗan uwa mu rike zikirin Allah ta baraka ta'ala kada mu yi wasa salatin manzon Allah zikirin Allah ne shi ma to da ka ce Allahumma sai ka tsalla ala sayyidina Muhammad to shi ma zikirin Allah ya tabaraka ta'ala karatun Qur'ani zikirin Allah ne sallah da muke yin zikirin Allah ne to mu yawaita da a Ramadan da ba ba a Ramadan ba Allah ya sa mu dace na'am Allah ya cewa fadkurun ku ambace ni alkurun zan ambace ku washkuruni ku gode ni irin ni'imomin da na muku ku gode ni ta hanyar yin da'a wala takfurun kada ku butulce ni Allah ya samu dace Allah ya rufa mana asiri Allah ya ƙara mana son Allah son manzon Allah ya Allah Allah raya muna zikiri Allah kashe muna zikiri saboda annabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya tara mu a filin kiyama tare da babban zaki wa annabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tambaye sai da Aisha ma me ne halin annabi wa Muhammad ma kun da Rasulullahi ta ce kana kullum da Qur'ani sai dukkan Qur'ani an tabbato ya manzan Allah ya ce sallah ne ce kare rasulullah fi jami'i ayan manzan Allah yana kullum a cikin ambatan Allah ne wani abuwa ta yi da ya rasulullah shar'u ana musulunci sun yi yawa ka gane wani abu wanda zan yi rubuta da shi yace la ya zani lisanu da rabbin da zikir Allah kada harshen ka ya gushe yana aiki da ambatan Allah ta bikin kawai zai ita ma a farkon tabaraka wa ta'ala Allah ya samu dace Allah ya ce mutu kuma tazu muna cewa addu'ar shiga don ɗaki na fita da babban ɗaki addu'ar kaza addu'ar kaza duk ma a ce ba ka iya ku ba to ka rike bismillah in za ka ci abinci ka ce bismillah in ka cika uzu ka ce bismillah ya yi kuma ka ce alhamdulillah nan ma yau in za ka shiga wani ɗaki sun ka wani ka ce bismillah in ka shiga in ka fito ka ce bismillah ya yi wannan bismillah ya ce in za ka yanka dabba ka ce bismillah ya yi in za ka sake kanka ka ce bismillah in za ka ce ka ce bismillah ya yi duk abin nan da kake gani an ce addu'a kaza in ba ka iya ba ka ce bismillah ne duk ya yi Allah ya kara mu kuma ta yi wani ajiyoyi duka ne ya yi Allah ya kara mu dace Allah ya kara wa ta Allah ya mu da Allah daga cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a salati ga wannan Thank you. yace Allah ya ce a ambace shi a ambace da yawa ya ambace ne da yawa ya ambace da yawa ne a sunan malamai suka ce
wato ka ambaci Allah har kar ka manta ambatan Allah shi ne ka ambaci Allah ne ka ambaci Allah har kar ka manta ambatan Allah shi ne ka ambaci Allah da yawa ka ta zikiri ka ta zikiri har kar ka manta da zikiri a rayuwarka shi ne ka ambaci Allah da yawa Allah ya sa mana shi insha Allah mara karuwa da ake na mamasin nan akwai a mai wai malam yana faɗa yake an zo ana addu'a an ba da sai a dinga yi su wari la ilaha illallah to kowa ya yi da shi a yi ga intawa saboda za a tara ne to sai wani yana nan wani idan zama ya tara yana zaune kai nawa kai wannan ya faɗa wannan ya faɗa wannan ya faɗa shi da aka zo kan sai yake ya yi ya yi ya yi ya yi malamin wanda yake taka mun sai yake wannan